الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na talata 21 ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da bakwai. daidai da 25 ga watan julai shekara ta 2016 wannan shine kasan na 60 daga cikin jerin giyan kasusuwan tarihin shekul islam ahmad buna abdulhalim buna abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani a dimashki abul abbas alaihi rahmatullah wannan tarihi mun ɗauko shi daga cikin littafin rijal al-fikar wadda'awati fil islam na al'allamatu sayyid abul hassan ali al-hassani annadawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan gwa su manta ba karatunmu ya nausa a gaban da muke tattauna itiqaluhul akhir ɗaurin da aka yi mai ibini taimiyya wanda ya zama shi ne ɗauri na ɗan ba ƙara daga shi ba ƙara ɗaure shi ba don daga wannan ɗaure allah maɗaukin sarki ya ɗauki rayuwan shi an gano wannan mun fara tattauna wasu irin makirce-makirce aka rika yi mai ibini taimiyya dare da rana domin a ga cewa sarakuna sun kulla zaren fada da shi kuma ƙarshe 'yan bida'a suka yi nasara suka makale ma wata irin shubuha wanda a ƙarƙashin wannan shubuha suka tunzara sarki sarki ya sa aka kama shi aka ɗaure shi ɗaure masu da'awa ba kan ibini taimiyya aka fara ba kafin ibn taimiyya an ɗaure imamu ahalus sunna wal jama'a ahmadu ɗan hambali kafin ahmad ɗan hambali an yi barazanan ɗaure manzan allah shi da kanshi kafin ai barazanan ɗaure annabi annabi yusuf alaihi salatu wassalam shi ya fara shan ɗaurin sarakuna to kuma ɗaurin da aka yi mai ibn taimiyya ba wai ya ƙare ba ne malaman sunna da mutanen kirki na kwarai za su ci gaba da fuskantar irin waɗannan jarrabawai iri-iri domin allah maɗaukakin sarki ya jarraba aikin da suke yi kunga karkumanta da abin da muka riga muka ambata wanda shine dalilin da ya sa aka kama ibn taimiyya aka ɗaure shahararren abu ne annabi da kanshi ya la'anci mutanen da suke bautan Allah a wajen kabarruka na salihan bayi har ma akwai sanda ɗaya daga cikin matan shi ta zauna take ba da labari ga sauran matan cewa akwai wata coci da suka gani a ƙasan habasha mai suna mariya coci ce mai ban sha'awa da ban ƙaye ta sha kwalliya wannan coci ga hotuna ga abubuwa iri-iri annabi yana kwance bai da lafiya da ya ji wannan magana sai firgige ya tashi sai ce to ai waɗannan mutane su ne a shiraren halittar Allah sun kasance a duk lokacin da wani mutumin kirki ya mutu a cikinsu to sai su gina masallaci a kan kabarin shi ko su ɗauki gawon shi su binne a masallacinsu sai su ci gaba da roƙon Allah a wajen koma suna roƙon shi wanda yake cikin kabarin sai annabi ce waɗannan su ne a shararen halittar Allah sai addu'a ya ce ya Allah karka sa kabari na ya zama idi karka sa kabari na ya zama gunki da za a zo ana bauta ma kabarin yana daga cikin tsaro da kariya da Allah madaukin sarki ya baiwa kabarin annabi sai Allah ya kaddare ya mutu a ɗakin Aisha kuma ka binne shi an domin a hadisi annabi yana cewa Allah madaukin sarki yana ɗaukar ran annabi ne a inda shi Allah ke son a binne wannan annabi to kuma sai aka sa'a Allah ya ɗauki ran annabi yana kwanci a ɗakin sayyida Aisha ne sai aka binne shi anan to tare da wannan tsaro da kariya da kabarin yake da shi daga waɗanda za su iya zuwa su yi bida ko shirka amma duk da haka akwai abubuwa da ake yi waɗanda suke karo da abin da shari'a ta ce shi ne ibini timiya a wannan lokaci sai wa'azi da cewa wannan ba daidai ba ne daga cikin wa'azin sai karantar da hadisin annabi da annabi yake cewa ba a ɗaukan guziri a ɗaura sirdi a tafi takanas ziyaran wani waje mai daraja ko ina ne in ba masallatai uku da annabi ya faɗi ba masallacin ka'aba masallacin madina da kuma masallacin baitul maqdisi waɗannan masallatai uku su kaɗai ne ya halatta a wanke ƙafa a tattalu guziri a ɗaura sirdi na musamman a je a ziyarta to sai ibnu taymiya cikin bayanan da yake yi sai ke cewa wanke kafa takanas da ninyan zuwa ziyaran kabarin annabi to ya saba maganan wannan wannan hadisin saboda ai kabarin annabi a gidan shi yake an gane wannan da kyau ko ibnu taymiya ya waɗannan bayanai sai yan bid'a sai suka juya maganan sai suka ce ya raina annabi ya ma ce ba za a ziyarci annabi ba ya ma ce ya ma ce ya ce ya ce ya ce ya ce kan kai haka an tunzura sarki sarki ce don menene za a yi haka katsam sai ce a kama ibini taimiyya a ɗaure shi an fahimci wannan da kyau ku ƙarara ibini taimiyya ya faɗa ya ce ba a zuwa ziyaran annabi kai tsaye sai in ka je ziyaran masallacin annabi ne sai ka biya sai ka ziyarci manzan Allah an gano wannan da kyau ku to amma sai suka canza manufan maganan domin dama ibn timiya ya zama masu dala da goron dutse an rasa yadda za a yi da shi to yau sai ga yar shubuha an samu sai aka makale a karkashinta Allah shi kyauta to na yi mana waiwaye adan tafiya ne don mu fahimci inda muke ko a kasa mala ya ce inna qadiyyata siyanata aqidata tauhid kun ga mas'ala na a tsayo a ba da kokari da himma wajen a tabbatar da an kare al'amarin tauhidi wasaddu zara'i a shirk da kuma toshe duk wata kafa da shirka za ta iya saɗaɗowa ta shigo ma al'umma walgulu fitta azimi da kuma wuce gona da iri wai don ana girmama waje mai daraja ko wani mai daraja to wajibi ne malamai su tsayo wajen su faɗakar su wa'azantar su nuna rashin dacewa haka wata shabbuhu bil umamin latittakadat kubura an biya masjid kuma wajibi ne a faɗakar da al'umma da cewa kasu kuskura su yi ƙoƙarin kamanceceniya da al'ummomin da suka gabata waɗanda suka mai da ƙabarrukan annabawansu a matsayin wajen ibada wajibi ne a faɗakar da wannan al'umma da cewa yin haka ba daidai ba ne har ma annabin al'umman ma ya tsine ma masu wannan aiki ɗin mala ya ce ƙadiyyatun musallama la ta ƙabalu na ƙashen wannan ƙadiyyar ai wa'azi akan waɗannan abubuwa to al'amari ne wanda malamai sun miƙa wuya a kai ba a da buƙatan zama ana mai da yamu a kan shi ba a da buƙatan tattaunawa wane ya ja wane ya ja wane tabbatar wane musa al'amari ne wanda yake ma'alumin min dini bi darura ku ji matsalolin dole ne a tsaya a kara ƙida a tare matsayin tauhidi a toshe duk wata kafa da shirka za ta yi sadadowa guce gona da iri wajen girmama masu daraja da ake yi da kuma hana al'umma kamanceceniya da al'ummomin da ke bauta makabarin shugabanninsu waɗannan abubuwa guda biyar babu wani natsatsen malami mai ilimi na sunna wanda zai karo da waɗannan abubuwa wajibi ne a tsaya a faɗakar da al'umma wannan dukkanin malaman musulunci sun sallama sun miƙa wuya akan haka mahala ya ce wa yu'ayyadu ha kullu man fahima ruhad dini wa tazawwaqa alkitab was sunna haka duk mutumin da ya fahimci tsantsan addini ya fahimci madarin ilimin addini sannan ya kwankwadi ilimin alkur'ani da sunna ya sha ya ƙoshi to shi ma zai karfafi wannan kuma zai mara ma wannan baya kuma za a ji kalmomin shi wajen tabbatar da wannan abin da yake tabbatacce ne mahala ya ce walakin nalman'a an ziyaratil kabarin nabawi sharif batatan mahala ya ce to kaga a fatawa da cewa bai halatta kwata-kwata a je a ziyarci kabarin annabi ba wata shididi fi zalika har a waye gari wasu malamai suna kausasa magana akan haka la ya khalo min she'in min al-mughalati wannan gaskiyan al'amari wuce gona da iri ne an gane wannan da kyau ku kamar malam mai ta'aliki yana son ya ce ya yadda da cewa ibn taimiyya ya hana zuwa ziyaran kabarin annabi ne alhali ibn taimiyya bai faɗa ba an gano wannan da kyau ko sai dai ya ce tafiya takanas ne mai ya kai ka ziyaran kabarin to annabi ya hana amma za ni madina in ziyarci masallacin annabi to mara balale da kai in ka je sai annabi ya ce ka biya ka ziyarce shi ka tafi ka ziyarci makabartan baqi'a ka je ka ziyarci masallacin quba ka wuce ka ziyarci kabarrukan shuhada'u uhud waɗannan wajeje ya halatta addini ne sunna ta tabbatar da in har dalili ya kai ka madina to za ka iya zuwa ka ziyarce su misali dalili ya kai ka a matsayinka na ɗalibi za ka je ƙaro ilimi madina to duk waɗannan wajeje za ka iya zuwa ka ziyarce su ko misali tafiya ne ya kai ka dangane da abin da ya shafi neman magani ka je ɗaya daga cikin asibitoci ko aiki ne ya kai ka ko wani ziyara ne da shugaban ƙasanku ya je kaiwa a matsayinku na waɗanda za ku raka shi ziyara na wani aiki daga cikin ayyukan da shugabanni kan je ƙasashen ƙetare yi to sai dalili ya kai ka to za ka iya wucewa ka je ka ziyarci waɗannan abubuwan amma waje mai daraja ko a ina ne annabi ne ce la ta shuddur rihal illa ila salatati masajid kuma wani hadisi ne ingantacce in dai kana da rabo na ilimi koya yake babu malamin da zai ce bai san wannan hadisi ba babu malamin da ya jahilci wannan hadisi ban san malamin da za a ce babu wannan hadisi a cikin ilimin da ya haddace ko ilimin da idan shi karanta ko ilimin da yake bi yake masharhi ba duk malaman sun san wannan to amma saboda wakar da Allah madaukin sarki ya sa a cikin kunnuwan wasu da kuma gishawa da ke kan idanun wasu da hubbu shahawat da Allah maɗaukin sarki ya kwankwaɗar da zukatan wasu sai suka ɗauki wannan ƙadiyya suka maida ta ƙadiyyar rigima ƙadiyya na tada hankali ƙadiyya na sharri da ƙage da yarfa da ɓatanci cewa ku faji ya hana zuwa ziyaran ƙabarin annabi an gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to shine sai mala yake cewa lallai mutum ya zo ya ce wai ka a ziyarci kabarin annabi to wannan akwai alama na wuce gona da iri wata tsarruf da kuma zaƙewa inna ma kana zalika natijatu zaka ibnu taymiya almutawaqqid a wannan harka ne baiwa da ƙwazo da kaifin basirar da Allah madaukin sarki yema ibnu taymiya ta ƙara fitowa sarari wa hissahul marhuk da kuma irin yadda Allah madaukin sarki ya mai kasaso abu marhuf wanda yake zurfafaffen abu ya fito da shi karara ya zo ya bayyana ma al'umma ka ji yadda ka san ba a taɓa jin abun ba sai a bakin shi alladhi yamtasilu li sahibihi abadul imkanat wanda bayawa bawa wanda Allah madaukin sarki ya mai irin wannan baiwa zaka ji shi da abubuwa iri-iri wanda sawo'in sha ilimi tun ya bar sa ta sha waɗanda suka girme mai ilimi so da dama ba kasafai ne suke hasaso irin waɗannan abubuwan ba wanda in ya faɗa sai a ga anya ma yana da imkaniya ne irin wannan maganar tama ibn timiya allah maɗaukin sarki mai baiwa na irin wannan imkanat ɗin mahala ya ce wa aqabahu lihtimalat sannan mafi munin abin da za a iya ɗaukan irin waɗannan abubuwa ce ko kaza ko kaza ko kaza Allah madaukin sarki ya kauda ibn timiya daga irin waɗannan mutanen wa zalika la yughatti fada'ilihi al-kasira duk da cewa ibn timiya yayi fatawa an ɗauki fatawan an ce za ta iya ɗaukan wani fassara kuma fassarar muni, to duk da haka ba zai rurrufe irin falaloli masu yawa wa muwafiqihi al-azima da irin yadda Allah ya mai ibn timiya gamtakatar fi khidmatil islami wal muslimina na irin aikin da yima musulunci a ce kaddara ma ya faɗa a ce wannan shine kuskuren shi laifin shi kwaya ɗaya da aka gano to sai a ce shikenan kawai a ɗauki ibn taymiya sai a zubar a ce cin da an gano yayi kuskure kwaya ɗaya ko kwaya biyu ko kwaya uku sai a ce shikenan kawai ni wale ce wannan ba daidai bane an fahimci wannan da kyau ko mala ya ce walam yakun yastahiqqa bidhalika ma laqiyahu min nakrani wa jifa'in irin abin da aka fuskanci ibni taymiya na kyama da irin jafa'in da aka yi mai har ya kai ga aka kulle shi a gidan yaron da a gidan yaron ma rijiya aka haka aka jefa shi bai kyauta a mai haka ba mala ya ce wa baqa'un fi sijini haka aka ɗauke shi aka jefa shi a gidan yari ila an yi farika duniya har zuwa sanda ya bar duniya an gano wannan da kyau ku kun ji abin da aka yi mai ibini timiya kan wannan ƙadiyyar shi ba kayan wani ya ɗauka ba bai zagi kowa ba bai yi fito na fito da hukuma ba malamai ne suka ɗauki maganganun suka jujjuya suka jujjuya suka ce ga abin da ya faɗa an fahimta kuma a yau ma malaman ma ana masa haka ne a ɗauke maganarsa a jujjuya a jujjuya a jujjuya ce ga abin da suka ce an fahimci wannan da kyau ku dr ahmad ibrahim biyu ke kano akwai lokacin da aka ɗauki maganin shi aka je aka kai wa abata aka ce ai gashi nan ranka daɗe zaginka yake yi a matsayinka na shugaba mai mulki da ya kamata a yi ƙoƙarin gamsar da talakawa su so shugabansu shi kuma gayi nan ba ma ɗan ƙasan ba ne amma ya zauna kullum abin da yake shi ne ƙoƙarin ɓata ka da zaginka allah madaukin sarki taimaki a bata sai ce ku zo man da kasar ɗin zagin inji kajin da ake yi da aka zo da kasar ɗin aka bashi aka ce gashi yana sawa sai ya ji dr ahmad yana cewa cikin sojoji akwai nagari akwai na banza cikin malamai akwai nagari akwai na banza cikin sarakuna akwai nagari akwai na banza cikin masu kudi cikin kaza cikin kaza duk akwai nagari akwai na banza sai a bace shi tuni ban ci inda zagi nan sai ka ta ranka yi daidai baka ji ya ce cikin sojoji akwai nagari akwai na banza ba sai ta to ai ba da ne yake yi ba kuma ƙarya ne cikin sojojin ba nagari ba na banza me yasa ba ku ce ya zagi kanshi ba da yace cikin malamai akwai nagari akwai na banza shine dr amara ce wannan dace ce daga Allah wannan baiwa ne in ka zo za ka tsara maganan sai Allah madaukakin sarki sai ya saddada bakinka sai ka faɗi abin da za a kai a komo ko ba a yi maka sharri ba mun gano wannan da kyau ko sai wuce ci kaji makirci malam jafar haka suka yi mai a maiduguri suka je suka ce tafsirin shi na farko da ya fara yi aka kai shi ƙara fadan shehun barno cewa a cikin tafsirin ya yi kurakure guda uku ba inda ba a je an kai kuka an ce ga abin da ya yi ba shi ne yake cato ba matsala na yi tafsirin kwana talatin a ƙaddare an ware maki ɗari za abin sai aka ce cikin ɗari na faɗi uku ina da 70 da nawa to wani maki ya kamata a bani si za a bashi ko a kun gano wannan da ku ya ce ban da shirme kuma kuskuren da suka ce an yi su ne ba suka faɗa ba a zauna da ni an tabbatar kuskure ba ne an gani a kano haka suka yi mashi suka je suka ce wai ya ce wai allah yana sama aka kira shi ya ce sun zalunce ni an gano wannan madadin su ce na ce an ce allah na sama sai suka ce na ce ita sun zalunce ni ya ce da tafsirin ƙurɗubi na je na zauna na karanta tsab ɗaya daga cikin malaman sai ya miƙe zimbar sai ce wallahi ba su yadda ba shi an gaya mai ya shirya su ko ba a gaya masu sun shirya ba sau da haka su ba su yadda da wannan ba nan da nan suka kwace tab rikodan da gidan rediyo na kano suka ɗauka da ctv kano suka kwace tab na bidiyo ɗin suka tafi suka hana a jiya duk wannan shekantakan ana yi ba zan buga muku misali ko ɗaya da abin da aka yi mana a nan fadin zazzau ba ba abin da ba a yi ba an gano wannan da kyau ku kuma suwa ke zuwa da tsegumin malamai ne an gano wannan da kyau ku malamai ne ke wannan to haka suke mai ibini timiya wannan watilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas an fahimci wannan samar dan hambali malamai ne suke musu su ahmad dan abi du'at kuma haka abubuwan nan zai ta tafiya ila ayyar sallahul arda wa man alaiha Allah madaukin sarki ya kiyaye to mu koma sama malai ce laqada ukhrijat hazil fatwa ba'da sab'ata ashara aman wannan fatawa ibnu taymiya yayi ta fa bayan shekara goma sha bakwai ne bi hukuma awamilin adida daga cikin abubuwa mabambanta da ibn timiyya ya tsayaye bayaninsu wa shuhirat amma cikin fatoyin da ibn timiyya ya bayar waɗanda su waɗannan malaman ba sa so wannan ƙwaya ɗaya ne kaɗai suka ɗauko suka shaharata kuma an yi ta shekara sha bakwai baya amma sai yau ne aka je aka wanko ta aka yi mata hoda da jambaki da gazar aka zo aka ce to gata ta kun ji ya ce kaza ba tambaye shi ba a komai ba kawai sai gidan yari mala ya ce wattu khidar zari'atan li'itharati awatifil muslimina sai aka ɗauke ta wannan ƙadiyya a matsayin kayan faɗan da za a yi aiki da shi wajen tunzura musulmi limalin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min makanin ƙudusiyyin fil qulubi domin irin yadda zukatan mutane suka ɗauki annabi da daraja da martaba da tsarki sai aka yi ƙoƙarin tunzura su aka ce to gashi nan fa baya ƙaunar manzan Allah kun maji ya ce ba za a je ziyaran ƙabarin manzan Allah ba an gane da irin wannan lokaci ne duk sharrin da za su yi ba wanda zai sare su don dama musamman mu ahlus sunna an sha cewa ba mu ƙaunar manzan Allah ai an gane an sha faɗin wannan a ji a shimfiɗa maka shimfiɗaɗɗen sharri da ƙage a ce wai ka ce kaza alhali kai baka ce ba shi sa a duk lokacin da a yau aka ce mun ce sai mu ce a ina muka ce ai magana an ce ka ce ta ƙare ai a wannan zamani da ci gaba ya kai ko ina kana cewa mun ce sai mu ce kawo mana mu ji Allah madaukin sarki ya taimake mu mali ce innahum ra'au fiha isa'ata adabin ila makanatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan fatawa da aka ce ibnu timiya ya faɗa al'umma sai suka kalle ta a matsayin munana ladabi ne dangane da matsayin annabi kama annal ulama ra'auha ya tajalla fiha li'itimadi za'id ala ra'ayi shaksi tare da cewa su malamai waɗanda suke masana gogaggu a harkan ilimi suna ganin ita wannan matsala ba ta wuce matsala ne na malami ya faɗi ra'ayin shi don gane da fahimtar da ya yi ma ita matsalan ba an gano wannan da kyau ku ga yadda ƙadiyyan take to sai malami gwargwadon abin da yake fahimta sai zo da ƙarin haske ko ya zo ya bayyana fahimtar da ya ma wannan matsala ya faɗi kawai suna ganin ba wani matsala ne na ta da jijiyan waya a zo ana ta gwangwama numfashi suna ganin wani wata matsala ba ne wa ma'aradatul jumhurul umma kuma ita wannan matsala ana ganin matsala ne wanda take karo da abin da mafi yawancin mutane suke a kanta wala alla zalika huwa al-awamil al-aqwa li mu'aradatihim iyyahu mala yace to kunga ita wannan matsala dangane da ziyarar annabi to ana ganin ita ce matsala mafi girma mafi ƙarfi da waɗanda ke karo da ibn taimiyya suka rike a matsayin kayan faɗansu an gano wannan da ke ku duk abin da suka kawo a baya kayar da su amma ita wannan sai ga ce ba za ma a tambaye shi ba ba za a ba shi daman yi magana ba abin da ya kamata kawai a ji a ƙuga shi a jarun kar ma a saurare shi an yi adalci haka ya kamata a yi allah shi kiyaye mahala ya ce wa ala kulli halin fa inna hadha al-khilaf qad nala min al-ahamiyya wa shuhura ma ja'ala al-hukuma sawa'un ala talabin min al-ulama aw nuzulan ala masalihin nizam mahala ya ce a kowane yanayi dai fa inna hadha al-khilaf wannan kasurgumin saɓanin da aka samu tsakanin ibn taimiyya da sauran malaman sham kad nala min al-ahamiyya an ba shi muhimmanci wa shuhura kuma aka yi ƙoƙarin shahara matsalan ma alal hukuma abin da ya tunzara gwamnati sawa'un ala talabin min al-ulama shin wannan tunzara wanda aka yi ma gwamnati har ya kai ga ta ɗauki matakin da ta ɗauka shin malamai ne suka nemi ta haka aunu zulan alama salihin nizam ko ko hukuma ta yi haka ne domin ta kwantar da ƙuran da take tsoron ta tashi an gane domin ba mamaki ita hukuma tana tsammanin yanda ƙasan sham a wancan lokaci ta ɗauɗimi in aka bar ibn taimiyya ba su komi ba to ƙarshen ta garin ya ɓarke da rikici mai yiwa wannan yasa suka kama shi an gane wannan mai yiwa kuma malaman can ne da suke rikici da shi suka rika gunzugulu suka rika kai tsara suka kara kai suka suka rika kai fatoyi iri-iri wanda ƙarshe gwamnati ba bincike ta ɗau matakin da ta ɗauka a kan shi kuna gane wannan da kyau jama'a mai yiwa abin da ya faru kenan babu ahalus sunna mai adalci babu jama'a masu adalci irin ahalus sunna babu yanzu kaga mu ne aka kwara dan malamin mu ne aka yi mai haka amma mun ce ko kaza ko kaza dan san da gwamnati za ta dau wancan matakin da ta dauka ai ba ma wajen shi ko musulmi duk yanda yake bata maka rai in ka tashi magana kan shi kokarin bayyana adalci cikin duk abin da za ka yi an gane Allah madaukin sarki ya sa mu dace mahala ya ce ta tadakhalu fihi wannan ya sa hukuma ta shigo ciki wasa daral marsum kuma a lokacin ta fitar da doka fi sabi'in min sha'aban nan da nan gwamnati ta sa aka fitar da oda a bakwai ga watan sha'aban hijira na da ɗari bakwai da ishirin da shida bi hafsihi cewa kama ibn taimiyya a ɗaure shi فرحب به الشيخ ترحيبا baligan sanda aka zo ma ibnu taymiya da wannan takarda na cewa gwamnati ta ba da izini a tafi da kai a tsare ka sai marabci wannan hukunci marhabin lale da kyakkyawan zuciya da kuma farin ciki da annashuwa wa abda sururuhu ala zalika ibnu taymiya ya fito karara ya bayyana farin cikin shi wa ƙala faura ma alima bi hafsihi yayin da ibn taimiyya ya ji labarin cewa sun ce a ɗaure shi nan take ya ce ana kuntu muntaziran zalika ya ce kun makara dama na daɗe ina sauraron haka wa hadha fihi khairun kathirun kuma wannan ɗaurin da za a yi man kakku damu akwai alheri mai yawa a cikin shi wa maslahatun kabira kuma maslaha ce babba an gane yanzu wannan abin da ya sa kama ibn timiya ka ɗaure dalilin shaharar matsalan kenan aka ji ta ko'ina an gane wannan da kyau ku shi yasa idan kadiyya ta taso gwamnati na sa baki a kai to za ta yi zama babba lokacin da wasu bayan allah a garin sakkwata suka yanka doki banda gwamnati ta sa bakinta ba wanda zai san sun yi an gane abu nawa aka yi a garin nan ba wanda ya sani sanda muka yi sallan juma'a karfe tara a garin nan na farko da mala albani ya fara ba wanda ya san mun yi amma hukuma na sa bakinta sai matsalan ya shahara an gane wannan da kyau ku shi sa kadiyya wacce ba ta karata karya ba hukuma na tsoma bakin da ko wallahi sai ta zama wani abu akwai abin da shugaba ba sai ya amfani da karfin mulkin shi ba zai hana in baya so amma daga lokacin da ya ce zai sa karfi daga lokacin waɗanda suka fahimci addinin su kuma za su ce yanzu ne fa su ga daman kuma su yi an gane duk wanda ya dauko abu ya ce addini ne ko ku sakan mai ragama ku ce ta yi an gano wannan da kyau ku to sai mi addini nan ba na gidanmu bane ba na gidanku bane ballantana in ce kana yi a 18 dinmu an gano wannan da kyau ku 18 ɗinka ne ta yi an fahimci wannan da kyau ku misali kamar kwallo ne yanzu wanda ya jefa da kafa da wanda ya jefa da hannu da wanda ya jefa da kai duk dai bai shiga raga ba amma kuma ya danganta ga wanda za a ce ya ci ai an gano wanda da ke ku duk dai wanda ya dauka da hannu ya jefa a raga ya ci ai wanda ya jefa da kafa shi ma ya me wanda ya jefa da kai shi ma me za ku bayyantar wannan ne saboda na gan kuma fiyonci da jc din kwallo an gano wannan da ke ku dole a yi misali da haka wabil misali taftadihul ashiya to haka addini yake da wanda ya mai kyau da wanda ya na shiririta an gano wannan da ke ku duk wannan dai za a je ranar da za a tantance Allah maɗaukin sarki ya taimake mu da shi ne mala yake cewa wani ƙila sheikh ila ƙal'ati dimashq haka aka ɗauki ibn taimiyya aka kai shi gidan yarin dimashka haisa ujliyat lahu ƙa'a a lokacin da aka sa mashi mai ƙa'a waje na musamman aka haƙa rijiya fa ya ji ya tarar da rijiya a haƙe ne kawai ana zuwa aka kama shi aka ɗore shi aka zira cikin rijiyar wa ajara ile halma haka aka zubo ruwa a cikinta wa kama ma'ahu a huhu zainuddin ibn taimiyya aka zo aka aji ɗan uwan shi zainuddin ibn taimiyya ya hadumuhu shi ke mai hidima bi izinin sultan sarki ce rika kulawa da shi wa ajara alaihi ma ya komu bi kifayatihi aka ba shi duk abin da zai ishe shi wasu malamai suka ce farkon zaman ibn taimiyya a wannan gidan yaron ba a rijiya aka sa shi ba an aje shi ne aka ware mai waje na musamman kamar yadda lokacin da aka kama malamin mu malam albani a bisa zalunci aka je aka ɗaure shi da aka kai shi gidan yari tun daga police station malam waje aka ware mai musamman da duk abin da ka sani a police station din ma daga nan suka yi marmaza bayan wasu kwanuka aka ɗauke shi aka kai shi gidan yari aka je aka ware mai plat guda aka aje shi a ciki an gano wannan domin malaya ba gidan yan bursu ne zauna irin wannan ba yan satuttuka ne da fitan ɗaya daga cikin gwamnonin neja delta nan da ya zauna a wajen ya inganta wajen yana fita malam ne shiga next an fahimci wannan bayan 'yan lokaci kaɗan sai ga mala ya zo ya zama babban mutum a gidan yarin an gano wannan da kyau ku babban gandun roba aka ajiye mala yana mai hidima aka ɗibi wasu 'yan gidan yari kamar mutum uku ko biyar aka ajiye su kawai hidiman shi suke yi an gano wannan da kyau ku kada in za mu zo sai ya ce ku zo da katan kada ɗin sabulu katan ɗin kaza katan ɗin kaza ku zo da dubu ɗari kaza a kawo fitar da mutane ke a gidan yarin ya rarraba masu abubuwa alheri iri-iri muna nan kai ran nan dai muka je muka ce wai mutumin nan mu ba mu fahimce shi ba in za mu je sai ya ce ku zo man da littafai guda kaza a zo man da a gidan yari fa a ɗauko man system ɗina a ɗauko man kaza wani lokaci da muka je malam musa sahabi ya ce alaga hauta malam wai ba mu fahimce ka ba wai ka samu wajen zama ne ko ko yaya ya ce aishi tun da yake a duniya bai taba jin kwanciyar hankali da natsuwan zuciya irin yadda yake zaune a gidan yaron nan ba ya ce ba abin da ke damun shi baccin shi yake hanni an mari'a ya ce ya samu damar rubuce-rubucen littafan da tuntun yake son ya rubuta da fassara littafan da yake son ya fassara bai samu ba ka san daga fitowar malam da gidan yaron ne fito da wannan kiban da yake da ita ba ku tuna ba kawai daga nan ne fe kawai a gano wani da kyau ku su matsiyata sun kai shi ne wai a ce wai a burin-burin bige shehi shi kuma sai burin-burin ɗaukaka darajar tsakanin shi da mahalicin shi an gano wannan shi sa san da ya fito da muka je muka gaishe shi ya ce a akwai sauran ɗaya yace dama mai da'awa in yake fik na da'awa abubuwa uku ake mashi na farko barazana da ƙoƙarin ɓata sunan shi yace ba abin da ba a yi man ba na biyu shine a ɗaure shi na uku shine kisa yace za su kashe ni kwanan nan an gano wannan da kyau ku ba su kashe shi ba su kuma ga duniyan nan abinda suka daƙile na rayuwan shi su ɗauko su ɗora a kansu kasu je lahiran ai za a haɗu komin daren allah maɗaukin sarki ya taimake mu shi ne sai bayan ibn taimiyya yana zaune sai ya zama ɗalibai suna rubuto fatoyi yana rubuta littafai a gidan yarin yana aikawa wannan abin ya ƙara ɓata ma malaman rai su a tsammaninsu sun riga sun gama da ibini taimiyya babu sauran labarin shi eh ashe labari yana nan wannan ya sa a ƙara tunzar hukuma hukuma ta sa aka haka ƙatar rami aka saka shi a ciki an gani don kan lokacin duk wani abu na takarda da ke hannun ibini taimiyya aka kwaci sai ya zama a jikin bangon gidan yare yake rubutawa yan gidan yare sai su riga kwafewa gano wannan nake ku wallahi ibnu taymiya kafin ya bar gidan yari yan gidan yarin gaba ɗaya sun zama malamai duka ana nan za ku zo za ku ji bayan da aka yi mai wannan abu sai aka kamo babban ɗalibin shi ibn al-qayyim sai aka hada shi da shi a gidan yarin sai ya zama ibnu taymiya yana zubar da ilimi ibn al-qayyim yana me yana ƙara kwankwadan ilimi kuma yana ƙara me boosting ilimin ga sauran yan gidan yari sai ya zama sun yi ma kansa matsala shi yasa baka fahimci dalilin da yasa littattafan ibn al-qayyim suka bi na sauran ɗaliban ibn taymiya yawa ba a komi sai ga ibn al-qayyim ya yi rubutu dan gwagwarmaya kenan shine abokin ibn taymiya wajen gwagwarmaya kuma shi ya zama khalifan shi an gano wannan ke ku suna fada ya fada babu tsayawa za mu zo za mu ji sauran ɗaliban irin su al'imamul muzzi irin su ibn kasirin irin su al'imamul zahabi da sauransu ibn abdulhadi wai sanda kama ibn timiya su suna ina an gano wannan za mu tattauna za ka ci shi kaɗai ake jiyo sautin shi bayan da kama ibn timiya da sai ga abin na ibn al-qayyim ba zai kai karshe ba shine sai aka kama shi zaka je ka daure shi shi ma wai su masu mulki dauka suke wai kulla malami da kashe malami wai tsaye da ilimi ne ko tsaye da addini ne ko ta suke ba zai taba tsaye da addini ba ko ba zai hana me ilimi bata ma kansu lokaci suke yi bata ma kansu lokaci suke yi ai addinin Allah madaukin sarki ya ce kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli Allah ya ce shi zai nasara da yaron ya ce shi zai nasara Allah madaukin sarki ya sa mu dace shine malai yake cewa wa ma inuqtila sheikh hatta takashafa alquluba an khaba'iatiha yace ba dade da kama ibnu taymiya daure ba face sai da Allah madaukakin sarki ya fallasa asirin waɗanda suka iza a kama shi shine ba sun ɓoye mugu a ba cikin zuciyarsu ba sai Allah madaukakin sarki ya yaya mayafin da ke cikin zuciyarsu sai ga bakunansu na furta maganganu daga haka sai aka gane ai da hannunsu wata wajjahal aza ila talamizihi ana kama ibnu taymiya nan da nan sai suka tunkari a ɗaliban shi na asali su koma suna cutar da su an gano wannan da kyau ku shi sa jama'a mu ba mu damu ba duk wanda zai cutar da mu bayan mutuwar mala albani wala ba mu damu ba kowaye na jikinmu ne ko na nesa da mu ne mun riga mun gama karanta tarihi mun san cewa duk sanda mutum ya tsaya ma gaskiya sai ya fuskanci matsaloli iri-iri an gane kuna tsammanin waɗanda suka kashe malam za su yi farin ciki da abin da muke yi ne abin da malam yake yi me yake yi wanda suke jin haushi ba kantarwa yake yi ba eh kawai kuna tsammanin don malam ya gina science academy ne a kashe shi ai da sai a kashe duk masu makarantu kafin nashi a yi an gano wannan da ke ko wannan makarantar ba ita ne ma dalilin ba me dalilin wannan karantarwan ne wannan karantarwar ne ya zama sanadiyan kashe jafar jafar ya gina science academy ne ya kawo da mutane su natsu ba wannan gine-ginen makarantun ne ya sa a kashe malam ba wannan karantarwar da wayar da kan mutane shi ya sa ibn taimiyya ya gina ne ahmad dan hanbali fa an gano wannan da kyau ko in ka ce wai ginin makaranta ne sa kashe malam ko ka ci mutuncin malam sai kun yi hisabi da shi ranar lahira dama makarantar boko ne matsalin shi makarantar boko jama'a kuna gano wannan da kyau ko wannan addinin ne shine matsalan ba sa su an fahimta shine abin da aka rika yi ma su ɗan fodiyo aka riga tsangwamansa ai addinin ne to bayan an ɗaura ibini taimiya sai kuma aka komo aka tsangwami ɗaliban shi na gaskiya waɗanda suka tsaya a bisa turban ɗaga addinin shi wa auliya'ihi da duk wasu waɗanda suka jibinci al'amarin ibini taimiya jibinta na gaskiya fa'amara ƙadil ƙozati bi hasbi jama'atin min ashabihi nan da nan shugaban alƙalan sham na wancan lokaci ya sa duk wani wanda aka san yana tare da ibn taimiyya a kamo shi a tsare shi wa azzara jama'atun minhum bi irkabihim ala dawabi akwai da yawa daga cikinsu waɗanda aka tuɓe sai ɗan tofi aka ɗora su a bayan jaka ana yawo da su kasuwannin ƙauye ana tsalansu ana dukansu ana tozarta su daga cikin waɗanda aka yi ma haka akwai ibn al-qayyim wa munadati alaihim aka rika masu yekuwa da shela da eho iri-iri ana bin su ana yada maganganun batanci da karere da kazafi da yarfe ba inda ba a yawo an ci mutuncinsu ba wa ba da zalika utliqu min habasihim daga haka aka sa aka sassake su bayan cutar da su an wulakanta su an tozarta mafi yawancinsu mala ya ce ma a da safiyihu amma ba a saki ɗan gaban goshin shi ba wa hamilin liwa'imin ba'adihi kuma halifan shi wanda ya ɗaga tuta a bayan shi shamsuddin muhammad ibn al-qayyim al-jauziya shi ba a sake shi ba an ci gaba da daga da shi fa innahu hubisa bil qala'a shi an tsare shi a gidan yari an gano wannan da kyau ko yanzu ga mutum ya ce ai muna nan muna daga kai da maganar barazana ma kawai ke tsorata ka misali wani ya ce za mu haɗu da kai kaga mutum kirikiri ya bar iyalan shi ya koma yana kwana da karti suna mai tusa yana shanya kuma ka ce wai kai wai kai dan gwagwarmaya ne Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan bayani ga karanta littafin ibn taimiyya na muhammad abu zuhra a shafi na 84 ma'ala ya ce wa zalla ma'ahu fil hafsi ibn al-qayyim haka ya zauna titir tare da ibn taimiyya a kulle wa ma ufrija anhu illa ba'da wafatihi ba saki ibn al-qayyim ba sai lokacin da ibn taimiyya ya rasu kuma shi ba ba sake shi aka yi ba fa jama'a da suke jama'a ne gayya te gayya da aka zo ɗaukan gawan ibnu taimiyya kawai shi ne ya biyo su kawai saboda kawai an tattake gidan yarin ne duka kun gano wannan jama'a da suke yawa sai da aka waye gari gidan yarin ya zama filin allah kowa ma an sake shi ba rekod saboda a wannan zamanin ba taɓa ganin jana'iza irin jana'izan ibnu taimiyya ba tun bayan jana'izan ahmad dan hambali ba ƙara ganin jana'iza mai gayya mai adadi na gaske na sosai irin wannan ba ba ƙara gani ba kama a najeriya ne bayan jana'iza abubakar goma ba ƙara ganin jana'iza sai nawa sai na jafar bayan na jafar ba ƙara ganin jana'iza sai nawa bainana wa bainahum shuhudul jana'iz an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya shiryar da mu to kun ji ibn al-qayyim haka ya zauna a tsare ana zuwa ɗauko gawan ibn taimiyya ne kawai sai biyo su shi ne dalilin sakin shi ba wani magana sannan sarakunan da duk waɗanda suka shiga wannan makircin kuma sai suka shiga nadama in tambaye ku ya suna waɗannan malaman ko ba su ne ba su da makarantu ba su da masallatai ba su da ɗalibai ba sa karantarwa ba sa wa'azi Allah bai sa hannu ba ne yau ibn taimiyyan da suka taimaka aka kashe da Allah ya sa hannu a cikin al'amarin shi ba ilimin shi za hannunmu ba bayanin shi yau shekara sama da ɗari shida gashi mun zo muna karantawa amma cikinsu za mu zo mu faɗi sunayen wasu za ka ji baka taɓa jinsu ba ko a cikin karatu ka ji an ambace su ba taɓa ba haka Allah maɗaukin sarki yake ma duk mutumin da ya sauka kan ƙa'ida wallahi kana sauka kan ƙa'ida haka Allah maɗaukin sarki zai jefa ka kundin tarihi an gane ganin suke ibn taymiya ya tsare masu waje ganin suke ibn taymiya ya hana su shahara ganin suke ibn taymiya ya banga bangan banke kowa to bari su yi amfani da duk wata irin dama da suke da ita a waye gari a ce shi din da ya bashi nan ba daidai bane martaba na Allah ne kuma yana bani ta ga wanda ya so ne in Allah ya ga dama ya baku sai ya baku in bai baku ba kuma ba wanda ya sai ce ko da tsiya ko da arziki sai ya samu Allah shi kyauta mali ce ta'assufu ahalil ilmi wa dini wa hatijajuhum a wannan bayanan da za mu fara gabatarwa yanzu yana ɗauke da bayani dangane da takaici da malamai da jagororin addini suka shiga a lokacin da aka kama ibn taimiyya aka tsare da kuma hujjoji da dalilai waɗanda suka bada akan cewa ba daidai bane kan tsare ibn taimiyya kun gano wannan da kyau ku sun gabatar da hujjoji sun gabatar da dalilai in dai wannan kadiyar ita ce kadiyar da ta sa aka kama shi to ga dalilai sun kawo a madadin shi a yi maza sake shi amma inda ka san dama akwai manufa ne wannan ba shi ne dalilin da ya sa aka yi mai aka kama shi ba an dai fake da ita ne ka san suna son su kama ka ko su tozarta ka suna nemo dalili ko da dalilin mai rauni ne sai su gina a kan shi malai ce iza kana atiqali sheikh sheikh al-islam ibn taymiya mawdi asrurin inda shirzimatin kalila yace yayin da ya zama kulle ibn taymiya da aka yi ya zama matsala ce matsalan farin ciki ga wasu 'yan tawaga kaɗan min al-hussadi daga cikin masu hassadin shi wal munawi'in da waɗanda suke ƙoƙarin gogoriyo da shi kasa akwai waɗanda su ƙoƙari suke a ce suna mai sun yi kafada da kafada da shi to ya riga ya ɗar masa abincin mai ba to ƙoƙari suke ko da tsiya ko da arziki sai an ɗibi ƙazanta an yarɓa mashi da a ɓata shi to sun yi farin ciki matuƙan farin ciki da cewa an kama ibn taimiyya فلقد كان مبعث علم أميك عند جماعة كثيرة من أهل العلم كما كام ابن تيمية سيزما fagene mai sosa zuciya da sanya damuwa da kunci a rayuwar jama'a masu girma masu yawan gaske daga cikin malamai wal muslimina da sauran musulman gari wal muslihina da masu ƙoƙarin kawo gyara alladhina tabaruhun tisaran lil bid'ati ala sunna waɗanda suka kalli matsalan kama ibn taymiya to mara ma bid'a baya ne akan sunna kokarin haɓaka bid'a ne da kuma kashe sunna kun gano wannan da kyau ko haka malaman ƙarara suka fito suka gaya ma gwamnati wannan shine dalili da yasa ko kama ibn taymiya domin ku taimaka ma bid'a a murƙushe sunna ne an gano wannan da kyau ko mala ya ce wa zillatan lil haqqi wa ahlihi sannan kokarin kaskanta gaskiya ne da mabiya gaskiyan wala qad ba'atha ahlul ilmi wad din min anha'il mamlaka an samu a ko'ina a duniya a garuruwa da dama tun daga saudiya al-mukhtalifa garari garuruwa waɗanda ake addini manya-manya sun rubuto takardu ila sultanin nasir zuwa ga sarki Nasir bi Misir kitaban sun rubuto mai wasiƙu yusawwiruna fihi annazila allati nazalat bil islami wal muslimin suna mai bayyana mai cewa wannan wani bala'i ne wannan musiba ce wacce ta faru ga musulmi da kuma musulunci da musulmi na kama ibn taimiyya ba daidai bane annoba ne musiba ne bala'i ne kisan kare dangi ne aka yi nufin yi ma addini da kuma musulmi kama ibn taymiya shi kadai duk malaman duniya a wannan lokaci sun rubuto ma sarki wannan suna nuna mai abin da ya ba daidai bane wa yahsunu bi an anqula ila al-qari'il karim mala yace ya dace in kokarin kawo ma mai karatu kitaban ba'asahu ulama a bagadad wasiƙan da malaman bagadada suka ruwaito ila sultan suka aiko ma sarkin misra mun gano wannan da kyau ko wannan wasiƙan duk abin da ake nema a ciki akwai wa hasbuna an nuqaddara bidhalika kuma wannan takaddan da za mu karanta na malaman ƙasan bagadaza to yana nuna mana anna da'awata sheikh da'awan ibn taimiyya wa shuhuratuhu da shaharan ibn taimiyya kanar kadin tasharat ta yaɗu tuni fi jamila qataril islamiyya a kowane yanki na ƙasashen musulunci wa anna ahlal haqqi jami'an kuma masu kan wanda suke kan gaskiya su duka inna ma kanu yuhibbunahu suna ƙaunar ibn taimiyya ƙauna ta gaskiya wa yujabuna bihi kuma suna alfahari da shi kun gano wannan da kyau ko suna jin cewa nasu ne suna kimanta shi suna martaba shi suna bajjala al'amarin shi shi yasa ma da kama shi basu ja baki sun yi shiru ba sai suka yi ta maganganu suna aikowa da sakonni iri-iri lokaci bayan lokaci suna bayyana ma duniya abin da aka yi din nan fa ba daidai ba ne an gano wannan da kyau ko ya ƙolo ulama'u bagadad malaman bagadaza ga abin da suka faɗi kun san kama malami da kashe malami in masu iko ba su fahimta ba haɓaka shi ne an gane ɗaga al'amarin shi ne yanzu misali malam jafar ina da ya ne akwai wanda a najeriya bai taɓa jin sunan malam jafar ba amma daga ran da kashe shi zuwa yau allah kaɗai ya san kasusuwan malam jafar da ya mallaka allah kaɗai ya san kasusuwan malam jafar da ya saurara allah kaɗai ya san ilimomin da ya fito daga bakin malam jafar wanda ya amfana haka malam albani ma haka malam umar dan mai shiya ni na san mu dukanmu nan wajen ba wanda ya san wani malami wai sunan shi malam umar dan mai shiya kafin a kashe shi ko ka san shi wa san shi anan ba sai da kashe shi bane Allah madaukakin sarki ya shahara al'amarin shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye malai ce ya qulu ulama'u bagadad malaman bagadaza ga abin da suke faɗi لما قرأ أهل البلاد المشرقية والنواهي العراقية التضييق على الشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية سلمه الله سكتشي ياين دا mutanen garuruwa na gabashin duniya da ɓangarori na iraki suka karanta irin yadda aka kuntata ma shekul islam shi ba ibn taymiya tun yana raye ke ce mai shekul islam taqiyuddin ahmad ibn taymiyata sai suka ce sallamahu allah Allah ya kubutar da shi wa azuma zalika alal muslimina azuma zalika alal muslimina wannan al'amari sai ya girmama akan musulmi wa shakka ala zawi dini kuma al'amarin ya kuntata ma masu addini wartafa'at ru'usihim al-mu'a mulhidina wartafa'at ru'usal mulhidina wannan kuma sai daga kan waɗanda suke makangara a rayuwa da addini suka samu sakewa wa tabat nufusu ahlil ahwa'i in son zuciya kuma suka ji daɗi an kama ibnu taymiya an gano wannan da kyau lokacin da azumi aka ce a kama ni akwai wanda da dama murna suke ta yi shikenan tafsiri ya tsaya to in tafsiri ya tsaya ƙur'ani ya tsaya ne kuma wa ce tafsiri zai tsaya ko mutuwa ne addinin Allah zai tsaya ne jama mun gano wannan da kyau ko mutane suna wauta ne ko da aka mala albani addinin da ake ya tsaya ne da'awan da ake ya tsaya ne kashe malan ya tsaye da addini ne kama mai shago da kashe mai shago wanda zai tsaye da addini ne shirman banza shirman wofi jama mun gano wannan da kyau ko wannan ba abin da zai ƙara mutane suke hassada da da'awan addini sai kunci a rayuwarsu an gano wannan da kyau ku duk inda ka je abin da muke za a gani kuma ummun mutu zai ci gaba bi iznillah ba wani dalilin da wannan al'amari wai ya zama abin farin ciki abin nuna annashuwa lokacin da na ji wannan ba abin da ya faɗo ma a rai sai irin waɗannan abubuwan duk wanda ka yana farin ciki wai an kama wani malamin sunna ko ana yunkurin makirci ga wani malamin sunna ko ana yaɗa mugayen maganganu ga wani malamin sunna ko ana ƙoƙarin za a cutar da shi a rayuwar shi ko iyalan shi ko wani abu na shi ko yana daga cikin ahalul ahawa'i yan son zuciya babu wani mutumin arziki mutumin kirki wanda yake da kishin addini wanda a zuciyan shi zai ji daɗin wai za a cutar da malamin sunna kowaye babu shi in ka ga mai wannan tanin ba mutumin kirki ba ne kuma billahil azim ba addinin Allah yake yi ba an gano wannan in ku addinin Allah yake ka ce zo abin da wanin ke yi ba ka so da Allah yi mana muji zo kai mana muji ba tare ibnu taymiya ba ne wannan da muka yi ɗin ka ce zo su maimaita su sa kasa ɗin ma su ji su maimaita an gano wannan da kyau ku mallaken kare da hantan kura allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ma'ala ya ce wal mubtadi'ina haka yan bida suke ta murna lamma ra'a ulama wa ahala hazihin nahiya izama hazihin nazila yayin da malaman wannan yanki na gabashin duniya suka yi kicibir da wannan bala'i min shamatati na zage-zage na ahalal bida wanda 'yan bida suke masu wa ahalal ahawai da 'yan son zuciya bi akabir fudala suna zagin manyan mutane masu falala al'amarin ya dugunzuma zuciyar mutanen kirki al'amarin ya dama masu wa immatul muslimina jagororin musulmi abin ya dame su an hau hala hazil amr alfadhi wal amr shane ila hadarci sharifa a sultaniya wannan yasa suka ɗauko kokensu suka kawo majalisar sarki zada allahu sharafan wannan fada allah ya ƙara mata ɗaukaka wa katabu ajubatihim kuma ga ansoshi sun rubuto sun kawo fi taswibi ma ajaba bihi sheikh wanda ibnu taymiya ake zargin shi ya fatawa akai to ga dalilai sun kawo sallamahu Allah fi fatawahu wanda suna tsammanin za su kubutar da shi daga fatoyin da aka ce ya faɗa ga hujjoji da dalilan mu suka tside masarki an karanta amma ka ce me ba yadda ba haka aka rika mana sai mun je da lauyoyinmu mun tsibe hujjoji da dalilai akan kama malam albani sai a ce akwai interest akwai interest daga sama sau da aka ajiya a kulle shi to shi ma yanzu ya riga ya tafi wajen mai sama kuna za ku jayi an gano wannan da kyau shi ma yana da interest a sama sai an haɗu sai ranar kiyama sai ranar gamu ta akwai kallo a lahira allah ka za san nan muna daga aljanna wa zakaru min ilmihi haka suka ambata ma sarki ilimin ibn taymiya wa fadailihi da falololin shi ba'da ma huwa fihi suka ambaci wasu falololin da Allah ya ma ibn taymiya baiwa wa hamalu zalika baina yaday maulana malikil umara haka suka kai ma shugaban sarakuna a azzallahu ansarahu Allah ya ƙara bunƙasa mataimakin shi wa za'afa iktidarahu kuma Allah madaukakin sarki ya ninninka ikon shi ghairatan minhum ala hadha din ba komai yasa suke wannan aikin ba sai kishin addini wa nasiyatan lil islami da kuma ba da gudunmawansu wajen haɓaka musulunci wa umara'il musulmina da kuma haɓaka jagorori da shugabannin musulunci saboda duk sarkin da ya fara da malamin sunna ko sai Allah ya karya shi har abada Allah ba zai ƙara barin zar'an shi mulki ba an gama daga kan shi shi yasa malaman sunna suna ganin shugaba daga cikin shugabannin musulmi zai fada da addini ko zai fada da wasu malaman addini kokari suke su an karar da shi su hana shi in ba haka ba ba inda zai je mahalin ce ku duba littafin uqudud darri durriya shafi na 350 da alkawakibud durriya shafi na 198 su suka ba da labarin wannan wasiƙa Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu jama'ar annabi zamu saurara nan sakamakon kurewar lokaci muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum